لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد أمواء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يومنا شابير ga watan musulunci watan rabi'un al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina na da shekara 1445 wanda ya zo daidai da 30 ga watan tara a girgoriyan kalanda 2023 wannan shine kaset ɗinmu na 75 daga cikin jeren giyar karatutukan littafin la ilaha illallah معناها شروطها نواقضها وفضائلها لتاب فضيلة الشيخ محمد بن سعيد ابن رسلان حفظه الله في السر والعلن إذن جماعة المسلمين بس من تابا muna nan a cikin babin da ke magana akan fada'ilu la ilaha illallah wa fada'ilu dhikri biha wato falalar da ke cikin la ilaha illallah da kuma falalar da ke cikin ambaton Allah da kalmar la ilaha illallah ina ga idan ba ma manta ba za mu tahi wa ƙauluhu limu'adhin ko haka ne ko malam ya ce wa ƙauluhu limu'adhin da kuma faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama ga mu'azu ɗan jabal mu'azu ɗan jabal annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya tura shi yake ce masa fal yakun awwala ma tad'uhum ilaihi shahadatu alla ilaha illallah ya zama abu na farko da zaka kira mutane zuwa gare shi shine su shaida babu abin bautawa bisa cancanta da dacewa sai Allah fihi annahu yajibu du'a ila al-imani billahi wa tauhidihi a cikin wannan magana ta manzon Allah da kuma wannan kalma da ya gaya wa Mu'azu dan Jabal malamai suka ce a cikin sa an gano cewa yana zama wajibi a kira mutane zuwa ga imani da Allah da kuma kadaita shi wannan wajibi ne akan duk wani musulmi ya kira mutane zuwa ga Allah da imani da shi da kaɗaita shi duk inda ka tsinci kanka to ka yi ƙoƙari ka ga cewa kana da'awar musulunci kana kiran mutane zuwa ga addini kana nuna musu muhimmancin kaɗaita Allah da ibada ina fata an gane wa tasdiqi rasulihi kuma a cikin wannan kalma ta annabi mun gane cewa wajibi ne mutane su dinga kiran mutane zuwa ga gaskata annabi sallallahu alaihi wa sallama mutum ya gaskata da manzancin manzan Allah da abin da Allah ya turo annabi da shi wattiba'i ma a bihi kuma mun gane cewa a cikin haka wajibi ne a dinga kiran mutane zuwa ga bin abin da annabi ya zo da hina alqur'ani da abin da ya zo da hina sunna wa tarki shirki billahi ta'ala kuma a cikin haka mun gano cewa wajibi ne a dinga kiran mutane zuwa ga watsi da fatali da shirka da jifa da shirka da wancakalar da shirka da jefar da ita kar mutum ya kuskura ya kusance ta ko kuma ya lizumce ta ko kuma ya ainihin wato shiga cikin al'amarinta wa tarki mukhalafatihi kuma a cikin wannan magana ta annabi da ya gaya mu'azu mun gano cewa wajibi ne a dinka kiran mutane zuwa ga barin saba wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ina fata an fahimta saboda saba masa saba wa Allah ne an gane ku domin Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu sai ce wa ma ala rasuli illa al balagul mubin in kuka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tahtadu za ku shiryu in kuka ba annabi alheri zai same ku in kuka ba annabi Allah zai muku rahama zai gafarta muku arzikin Allah zai same ku in kuka bi manzon Allah wa ma alar rasuli Allah ya ce babu abin da ya dora wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da shauran manzanni illa balagul mubin face isarwa wanda yake mabayyaniyar isarwa babu koye koye babu dungu ba kauce kauce ba bauɗe bauɗe a isar kuma Allah madaukakin sarki ya ja kunnan mu a ƙarshe ƙarshen suratul nur yace duk mutumin da yake saba manzon Allah wallahi ba zai taba zama duniya lafiya duniya da lahira ba Allah ce falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri waɗanda suke saba wa manzan Allah suke ƙin bin tafarkin shi su kenan sai tsalle a lokacin sha biyu ga watan rabi'il awwal ko ya abin da suka iya kenan da tsalle da suka duba wani iskanci malam wai har wani wani akwai wani mawaki wani ɗan iska mawaki da ya rasu a lagos ana ce masa mobad ne ko waye ne mobad ko wallahi wani har tanti ya turo mun aka yi tantin wai ana yawo a maulidin manzan Allah wai jama'a wai an yi tantin sa wai ana ana neman justice akan Mobat a maulidin annabi kai ma ka gani ko komanda yanzu wannan ne addini banda mutane sun mai da addini abun wasa o editing ne aka yi to Allah ya sauwaƙe amma dai suna shigo da abubuwan da yake makamancin wannan da ma wanda ya fi wannan na fata an gani so kawai ka bi manzan Allah ka bi manzan Allah ka bi manzan Allah wallahi duk abin da za ka yi na nuna kai masoyin annabi ne matukar ba zai zo da sunna ka bi ba ko ba za ka shiga cikin tawagar yada da'awar shi ba wallahi aikin banza kake wallahi Allah ba zai karba aikin ka ba saboda shi ne kwaya ɗaya tamkar da dubu wanda Allah ya turo domin ya koyar da mutane addini so duk abin da za ka kwaikwaya na addini in dai ba daga gurinsa ka karɓo ba wallahi shirɓagiya kake da aikin banza Allah ba zai karɓa ba domin da Allah ya lizumta mana bin wani to da mun gani a cikin alkur'ani ina fata an fahimta amma yadda Allah ya ce a ta kaɗaita hi da bauta to haka kuma ya ce a kaɗaita manzan Allah da biyayya munibina ilaihi wattaquhu eh wa aqimu salata wa la takunu minal mushrikina sai ce minal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a kullu hizbin bima ladaihim farihuna munibina ilaihi Allah ya ce kuna masu kankan da kai da mai da al'amarinku ga Allah kuna masu ɗa'a cikakkiya ga Allah wattaquhu kuma ku bi annabi ku bi ku ji tsoron Allah ina fata an fahimta wa aqimus sala ku tsayi da sallah ga Allah Allah ya ce wala takunu minal mushrikin da kai kar a same ku da shirka fa duk inda za a juya ka ka zama kana kan tauhidi da aqida wala takunu minal mushrikin sai Allah ya bada misalin mushrikan yace minal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a kar ku zama cikin mutanen da suka rarraba kan addinin musulunci ma'ana suka rarraba kan addinin su su ne catholic kaza su ne wane ne kaza su ne wane ne kaza ina fata an fahimta evangelist ya wacce tsiya da shegantakuna minal ja'irina Allah ya ce wala takunu minal mushrikina minal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a sai Allah ya ce kullu hizbin bima ladaihim farihun kowa da abin da yake ya tattala ya rike na ƙarya da shi yake alfahari a cikin addinin alhalin ba addinin gaskiya ya rike ba wannan kaɗai ta Allah kenan da bauta ina fata an fahimta kaɗai ta Allah kenan da bauta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuwa Allah madaukakin sarki cewa yi duk mutumin da ya bi wani ba shi ba wallahi wallahi Allah ba zai karba masa ba وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم na fata an fahimci magana saboda haka wajibi ne aiwa annabi sallallahu alaihi wasallama biyayya wajibi ne dole ne abin da ya zo da shi dole a yi aiki da shi abin da ya hana kuma dole a hannu an gane magana da kyau ku kuma allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da cewa koyi mai kyau da bin addini mai kyau da bin tsari mai kyau ga mu musulmi to ya tabbata a hannun manzan Allah ne laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir yace wa zakara Allah kathira laqad haqiqa tabbas gaskace kana ya kasance lakum gare ku fi a cikin rasulillahi al'amarin annabi muhammadu uswatun koyi hasanatun mai kyau amma gawa sai Allah ya ce liman kana yarjullaha wal yawmal akhir amma ga wanda yake so ya gama da duniyar nan lafiya kuma ya je lahira su gamu da Allah lafiya liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakara Allah kathira kuma ya ambaci Allah ambato mai yawa saboda haka jama'a kun ji malam yana ta nuna mana ma'anar wannan la ilaha illallah ma'anar a bauta wa Allah shi kadai ma'anar a yi wannan shine abu abu abin da Allah ya ce a yi na imani da shi da gaskata manzansa da biyayya gare shi da akan abin da ya zo da shi da barin shirka ga Allah da barin saba manzan Allah sai malam ya ce wa hadha min a'zami muqtabayati shahadati Allah ilaha illallah waɗannan abubuwa da muka lissafa wanda su ne ma'anan la ilaha illallah to suna daga cikin manya-manyan abubuwan da kalmar la ilaha illallah take hukuntawa su ne abin da take hukuntawa a yi imani da Allah a yi imani da manzansa a ba abin da ya zo da shi a yi watsi da shirka na fata an fahimta a bar saba wa manzan Allah malam ya ce wannan yana daga cikin manya-manyan abin da wannan kalma ta la ilaha illallah take hukuntawa sai ce wa ma'anar du'a ila ila ila ila shahadati Allah ilaha illallah ma'anar kuwa kira zuwa ga a shaida babu wanda ya cancanta a bautawa sai Allah ya ce huwa du'a ila ma dallat alaihi min at-tauhid wa nafi shirki fi rububiyyati wal ibadati wal asma'i was sifat malan yace ma'anarsa shine addu'a ila ma dallat alaihi min at-tauhid kira zuwa ga abin da kalmar ta nuni gare shi na tauhidin Allah wa nafi shirki da kore shirka fi rububiyyati wal ibadati a cikin abin da ya shafi rububiyyar Allah ayyukan Allah ka kaɗe ta Allah da aikinsa ba wanda ke ruwa sai Allah ba wanda ke iska sai Allah ba mai azurtawa sai Allah ba mai kashewa sai Allah ba mai rayawa sai Allah ba wanda yake yi sai Allah ba wanda yake hanawa sai Allah ka kaɗe ta shi da ayyukansa duk abin da kaga yana faruwa a duniyan nan Allah ne yake da iko a kansa shi yake aikata shi idan da zai cire hannunsa na ƙudura akan abin da ya shafi duniyar nan na sakan ɗaya to komai na duniyar nan wargajewa zai ba abin da zai zauna to kai imani da wannan rububiyar ubangiji aikata aikatan Allah jama'a abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya kaɗaitu da su wajen aikatawa ka kaɗaita Allah akan wannan kar ka yadda ka ɗauka cewa wannan duniyar akwai wasu ƙarci da su suke juya ta ko su suke gudanar da ita a'a wallahi summa tallahi duk wanda kaga Allah ya bahi dama a wannan duniya har yana da faɗa a ji a duniya to idan Allah maɗaukakin sarki ya cire hannu a kansa na sakan ɗaya shi ma ko motsi ba zai iya yi ba na fata kun fahimci magana duk waɗannan akabira mujrimi haɗin da kuke gani wanda suka hana kowa sakat a duniya Allah ne ya rabu da su fa kuma ta lalaye musu mai kamar sake wa umli lahum inna kayli mace ina fata an fahimta wa umli lahum inna kaydi mati an gane maganar da kyau ko fir'auna jama'a babu irin ɗagawar da bai yi ba ta kai matakin da duk masar ko misra gaba ɗaya ba wanda ake tsoro sai fir'auna hatta sahabban annabi musa lokacin da fir'auna ya biyo su zai hallaka su suka ce wa annabi musa inna lamudurakuna shikenan tamu ta kare fir'auna ya riske mu kala kalla inna ma'i rabbi sayahdi yace mm fir'auna bai isa da mu ba wallahi domin ina tare da Allah na kuma shi zai shirye da mu hanyar da zamu kubuta daga sharri an gane maganar da kyau ko duk dagawar da fir'auna yayi me ya faru Allah ya ce idhab ila fir'auna innahu daga fa qul hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa arahu al-ayata al-kubra fakadhaba wa asa thumma adbara yas'a fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la Allah ya ce fa akhadahu Allah nakala al-akhirata wal ula yace inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha sai ce a antum ashaddu khalqan amis sama banaha rafa'a samkaha fa sawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha Allah ya ce idhhab ila fir'auna ku tafi zuwa ga fir'auna innahu daga lalle fir'auna fa yayi dagawa ya nuna mana mu ba mu bane ya nuna shine isasshe fa qul ku ce masa hallaka ila an tazakka kana da buƙatar tsarkaka kana da buƙatar tauhidi zaka musulunta fir'auna ko ba zaka musulunta ba jama'a ku duba duk dagawar fir'auna amma har yanzu sai musulunci annabi Musa yake mishi duk dagawar shi Allah ya ce kar ku afka mishi tukunna kumar tayin ya shigo cikin wannan da'irar ya tsira faƙul hallaka ila an ta zakka kana da buƙatar ka tsarkaka kana buƙatar ka shigo addini ko kuma har yanzu aka ci gaba da ɗagawa da wannan ne aka ce duk yadda mutum ya kai ga kangara idan ka zo ka yi martayin shirya ka nuna mana wa ka ji tsoron Allah ka nuna masa wa ka ji tsoron Allah wannan abin da kake ba daidai bane kai wa'azi ka ja aya kai nasiha idan yaki to shikenan yanzu ka riga da ka tsaye da hujja akan shi in akwai wani mataki da za a ɗauka to sai a ɗauka in hukuma ne hukuma in addu'a ne ya fi ƙarfin hukuma sai a koma a ta gaya wa Allah jama'a kun fahimci magana da kyau faqul hallaka ila anta zakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha kana buƙatar in shiryar da kai zuwa ga ubangijinka ka samu jin tsoron Allah fa arahu al kubra Allah ya ce annabi Musa ya nuna fir'auna manya manyan ayoyi wanda kissar tana nan idan ka je cikin surori da yawa daga cikin alkur'ani irin suratu al-ma'ida da suratul an'am da sauransu za ka samu kissoshin annabi musa a ciki ina fata an fahimci magana fa arahu al-ayat al-kubra Allah ya ce fa kadzaba amma tare da haka fir'auna sai ya karyata wa asa thumma adbara yas'a sai ma juya baya ya kama hanya ya tafi fa hashara ya tara jama'a gaba ɗaya ya ce kowa ya fito to fir'auna idan ya tsawa da makyarkata ma za ka fito da gudu za a zo a taru fanada ya kwarma kira ya hau duro fir'auna ya hau duro jama'a faƙala sai ce ana rabbukumul a'ala da na yadda kuna da ubangiji amma ni ne kasa shi ne sama to yanzu na dawo ban ma yadda shi ne sama ba ni ni ne sama shi shi ne a ƙasa Allah ya ce fa akhadahu Allah to yana mana wannan bankama shi yasa wallahi in kana so Allah ya tarwatsa ka to kai shirka da Allah la in ashrakta wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika sai ce ne la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin Allah ya ce na maka wahayi ya kai annabi Muhammadu kuma na yi wa waɗanda suka zo kafin ka wallahi tallahi in ji Allah jama'a Allah ko bai rantse maganarsa gaskiya ne ko ba gaskiya bane ba gaskiya ne wannan lamun din malamai suna kiran ta lamul qasam la in ashrakta wallahi tallahi in ka mun shirka la ya habatanna amaluka wallahi sai na rusa aikin ka gaba daya dan haka fir'auna yana cewa ana rabbukumul a'la Allah ya ce fa akhadahu Allah sai Allah ya damke shi na khalal akhirati wal ula irin narko na maganarsa ta farko da maganarsa ta biyu maganarsa ta farko ita ce ma alimta lakum min ilahi na gairi ko ko maganarsa ta farko shine ana rabbukum al'ala ta biyun ita ce ma alimta lakum min ilahi na gairi da haka malamai suka ce matakin shirka na fir'auna guda uku ne matakin farko shine da'awar shi Allah ne ina fata an fahimta har yanzu wannan da'awar tasa in ka katanta ta da ta farko har yanzu wannan din tana da sauki amma ita ba kowa mai sauki ba ce wanda duk ya jingina da'awar Allah a gare shi ai ya wuce wannan kafir kafir ne namijin kafiri kai kafiri kuma kafi kafiri kafirci shi ba wai ya bauta wa wani ba a shi yana kira ne shi din a bauta mishi to ai har gara ma mai bauta wa wani shi har yanzu da sauran lalacewarsa ko amma wanda ya ce ku zo ku bauta min ai ya kai ƙarshe wajen lalacewa to don haka fir'auna matakin farko sai ya ce shi Allah ne da ya ji ya sha coca cola ta kai masa karo sai matsa mataki na gaba sai ya ce to da na yarda akwai wani Allah bayan ni amma ni ne ƙarami to yanzu ku sani ana rabbukumul a'ala ni ni ne babba shi wancan da kuke bautawa a sama shi shi ne karami da ya ga har yanzu Allah ya rabu da shi bai ce komai a kansa ba sai ce ma alimtu lakum min ilahi na gairi ni fa na bincika ma na gane ba wani Allah sai ni la ilaha illa ana haka fir'auna ya ce ba abun bautawa bisa cancanta da dacewa sai ni in ji fir'auna to shine Allah ya ce fa akhadahu Allah nakala al-akhirati wal ula muka damke shi damka ta maganarsa ta farko da maganarsa ta biyu ina fata an fahimta sai Allah ya ce inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha wannan kamun da nayi wa fir'auna abin lura ne amma ga wanda yake da tsoron Allah cewa lallai ba wanda zai shiga gabana ban bankade shi ba in ji Allah duk wanda ya shiga gabana Allah ya ce wallahi sai na make shi wallahi inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha Allah ya ce a antum ashaddu khalqan am as-sama banaha yanzu kukan ku kuka fi girman halitta ku kuka fi karfi wajen halitta am sama ko kuma sama da ku da sama waye fi girman halitta da karfi Allah ya shirye da mu saboda haka yan uwa babu abin da ɗan adam zai yi a duniya ya lalata kansa ya lalata makomarsa irin a same shi da matsala na shirka a same ka da matsala na karyewar tauhidi a same ka da matsala na gurguncewar kalmar shahada to daga lokacin lamarin mutum ya lalace Allah ka tsare da ni da ku gaba ke daya da haka yake cewa a wa hadha min a'zami muqtadayati shahadati Allah ilaha illallah wannan yana daga cikin mafi girman abin da la ilaha illallah take hukuntawa wa ma'anar du'a'i ila shahadati Allah ilaha illallah huwa du'a'u ila ma dallat alaihi min at-tauhid wa nafi shirki fi rububiyyati wal ibadati wal asma'i was sifat mun karanta wannan ko sai ce wa amma ahlus sunnati wal jama'a wa ahlus sunnati wal jama'a su ko ahlus sunna da jama'ar musulmi gabaki daya على أن أول ما يجب على العبد شهادة أن لا إله إلا الله abinda suka tafi a kai shi ne awwalu ma yajibu alal mukhallafi kenan ko farkon abin da ke wajaba a kan mutum bawa musulmi shine shahadatu Allah ilaha illallah sun tafi akan cewa ba abin da yafi wajaba a kan musulmi sama da ya fara ta tauhidinsa yasa malamin ahalari yace awwalu ma yajibu alal mukallafi shahadatu Allah abin nan tasihu imanihi ko farkon abin da yake wajaba akan wanda shari'a ta hau kan shi shine ya inganta menene imaninsa me ma'anar inganta imani shine gyara kalmar shahada da haka hatta malaman fiqihu na asali kafin su gyara ma ibada sai sun gyara maka aqida tukunna haka suke duk littafi in dai na malaman sunna ne ka je wallahi tallashi kafin ka fita daga cikinsa sai ka ji maganar tauhidi da aƙida ko maganar fikihu ake ko maganar kasuwanci ake wannan su ne asalin malamai saboda duk abin da kake ciki na rayuwarka da addininka na iya samun damuwa da matsala matukar babu wannan tauhidi idan kuwa ka tara ayyukan alheri duka da ayyukan ibada karankata kaf babu wannan tauhidin to komai yawan aikin Allah zai rusa shi wallahi yo ai ya ishe ka ka gane haka annabawa Allah ya jero kusan su su nawa su goma sha nawa sha takwas da Allah ya gama jera su tunda tun daga watilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha'u har zuwa ƙarshe da ya gama jero su kaf gaba ɗaya kuma dukkan su ulul azumi minar rusulu ne gaba ɗayansu sai Allah ya ce walau ashraf duk waɗannan annabawan kaf da za su yi min shirka la habita anhum ma kanu duk abin da suka aikata min sai na rusa shi inda Allah wallahi ba ruwana da su yo kai kai baka da hankali a ce annabi ma in yi shirka za a rushe aikin shi to kai kuma asuwa wai kare da gudun layya kai asuwa jama'a ana fahimtar magana da kyau saboda haka falhazara alhazara duk inda za a shiga a fita banda shirka jama'a banda shirka ai mun karanta hadisin annabi muhammadu da annabi yake cewa Allah ya ce yabna adam law ataitani bi qurabil ardi khataya ya kai dan adam da zaka zo min da yawan kwayar ƙasa na zunubi da laifi kayi zina kayi sata ka sha giya kayi waye a tattara zunubin ka kaf a kirga su a ga ƙasa yanayin kwayar ƙasa ta duniya gaba ɗaya yanayin adadin zunuban ka kenan sannan a cikin zunuban nan annabi ya ce Allah ya ce sun malakita ne la tushrik bi shay'an sannan ka gamu da ni baka mun shirka da komai ba Allah ya ce la atituka bi qurabiha maghfira wallahi summa tallahi da he na zo maka da kwatan kwatin wannan zunubin na gafara ne kuma sai ayi kan kan kan zunubanka ba su ja ladanka ba ladanka ba su ja zunubanka ba Allah ya ce sai in cika ma da rahamata sai ka wuce aljanna saboda daɗin tauhidi malam mai tauhidi ne fa yake samun ladan abin da bai ma aikata ba hadisin annabi karanta nan nan cikin abin nan abin nan arba'una nawawiyya manzo Allah ya ce idan mutum yayi niyyar aikin alheri a cikin ku sai bai samu ya aikata ba saboda kyakkyawar niyya ta aqida mai kyau da tauhidi mai kyau da ikhlasi Allah ya ce sai in ce wa mala'iku ku rubuta masa ko da bai aikata ba matukar kana da kyakkyawan tauhidi kana da ikhlasi to wallahi wani lokaci ba sai kayi aiki ba Allah ke baka lada jama'a kuna fahimtar magana wannan yana daga cikin fa'idar tauhidi da aqida da rike wannan kalmar da muke magana a kanta ga hadithin bitaqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa idan kiyama ta tashi Allah zai kira bawa ya kalli dama gare shi falayara illa ma kaddam zai gaba abin da ya gani sai abin da ya aikata na zunubi ya kalli hagunsa ya kalli gaba da bayansa ko ina zunubansa ne a zo masa da sijillat kundaye kundi-kundi jama'a mujalladai iya faɗin ganinsa idan ya yi haka takaddun ke gani kawai ba su da iyaka wajen faɗi in ya kalli nan takaddun yake gani ba abin nan in ya kalli nan takaddun ne duka a rubuce da zunubansa sai Allah ya tambaye shi shin kana da inkarin ɗaya daga cikin waɗannan ayyukan da aka zo ma da cewa kai ka aikata ya kalla ya kalla ya ce wallahi Allah ba da wani inkari ya ce na yi da dunni na aikata su da duk abin da na gani a nan gurin ba abin da ba ni na aikata ba ya tabbatar wa kansa in ji annabi muhammadu bayan da aka gama masa wannan bayanin sai a ce to alaka uzur kana da wani hanzari kana da wani dalilin da ya saka ka ka aikata haka ƙala la sai Allah ba wani hanzari kawai na gama na aikata kawai a yayin da za a yi da ni kawai saboda bahaushe ya ce jama'a ko in aka mutu mai bahaushe yake cewa wane ya riga mu gidan ina gidan gaskiya a nan ne za a yi ta musu da kai kace kai baka yadda ba kuma ƙarya kake yi ba ka aikata amma a yi ta musu da kai kace kai sharri aka yi ma kuma ƙarya kake kai ka san ƙarya kake yi jama'a haka ne ko ba haka ba to nan duniya kenan amma can idan mutum ya mutu tun daga nan bahaushe zai ce wane ya riga mu gidan gaskiya ba ƙarya a can ba shan kwana ba musu wallahi duk abin da aka faɗa maka dole ka yadda ka san ka aikata ai daga ganin yanayin lahira kai ka san ba gidan da za a yi karya bane a can daga jin labarin lahira kai ka san ba gidan dungu bane ba lauya ba mai kare ka don haka annabi ya ce za a tambaye kana da wani uzuri da ya sa ka aikata haka ya ce ya Allah ba wani uzuri kawai na aikata sai Allah ya sake mar tambaya ta uku to kana da wani abu mai kyau alaka hasanatun kana da wani abu mai kyau da zaka zo ka muƙabalanci wannan zunuban da ka aikata to wallahi ba ni shi kawai ya saduda wuta zai tafi sai Allah ya ce ina har ya juya za a yi wuta da shi sai Allah ya ce ku dakata da shi ce laka inda na hasana kana da mai kyau mu kuma a gurinmu wanda mun ajiye maka dama wannan rana aikinta aikinta dama a wannan rana za ta yi wannan aiki manzan Allah ya ce sai a ɗauko masa wata 'yar bitaka an aka ce bitaka fa da turanci shine kamar faɗin takardar da bata wuce ID card ba ID card don haka ma ake kiransa da tu- da larabci bitaka ID card sai a ɗauko ta sai Allah ya ce ga hasana ɗin da kake da ita shi da kansa mutumin sai ya ce akramaka ya Allah wannan yar takarda me za ta yi kuma akan waɗannan takardu wannan yar takarda ya zan ya ba ya kwatanta ta da wannan Allah ya ce karka damu a buɗe cikin ta me a ciki ana buɗewa manzan Allah ya ce fa idza fi hala ilaha illallah sai a ga kalmar la ilaha illallah a cikin ta la ilaha illallah nan da muke ta magana manzan Allah ya ce sai a ganta a cikin a rubuce mutum ya je da ita lahira garau ba matsala sai Allah ya ce to a tattara waɗannan zunubai a ɗora su a kiffa a ɗauki wannan la ilaha illallah a ɗora ta a kiffa mu ga me zai faru manzan Allah ya ce sai a tattara zunuban wannan mutum sai a ɗora shi a ɓangaren mizani na hagu a ɗauki la ilaha illallah sai a ɗora ta a mizani na dama famalat biha la ilaha illallah sai ga la ilaha illallah tarin jaye su sai a ce tafi aljanna jama'a la ilaha illallah tana da fa'ida ko ba ta da fa'ida saboda haka wallahi duk inda za a shiga a fita kada tauhidin ka ya samu tasgaro daga kaji maganar shirka ka gudu bom ne tayin bom ne in ya fashe maka wallahi ko naman ka ba za a tsinta ba shirka ba tayin bom in ta tarwatse da bawa wallahi ko naman sa ba za a iya tsintowa ba fatta-fatta za ta yi da shi wallahi Allah ka tsare mu daga shirka karamarta ko babbarta don haka malam ya ce wa ahlus sunnati wal jama'a ala anna awwala ma yajibu ala al-abdi shahadatu an la ilaha illa Allah ahlus sunna da jama'ar musulmi sun tafi akan cewa abin da ya zama wajibi akan bawa shine shaida babu ambota da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma ya shaida lalle annabi muhammadu manzan Allah ne wa ifradullahi ta'ala bil ibada kuma ya kaɗe ta Allah da ibada wa hujjatuhum ala zalika umurun hujjojinsu akan haka su ne wasu al'amura min ahammiha daga cikin mafiya muhimmancin waɗannan hujjoji ƙaunar rasuli sallallahu alaihi wasallam da adu bin jabal shine maganar da annabi muhammad ya gaya mu'azu dan jabal lamma arsalahu ila yaman lokacin da ya tura shi zuwa garin yaman na fata an gane shi ce hayine hadisin can da muka karanto a farkon karatunmu da annabi yake ce masa innaka ta'ati qauman min ahli kitabi lalle kai zaka je wasu mutane daga cikin ahlul kitab falyakun awwalu ma tad'uhum ilayhi shahadatu alla ilaha illa allah ya zama farkon abin da zaka kira su zuwa gare shi in kaje shine su kade ta Allah da bauta su bauta wa Allah shi kadai ka su haɗa shi da kowa a cikin bauta na fata an gane wannan shine abin da manzon Allah ya gaya mu'azu dan jabal cewa ya mai da hankali a kansa da farko kafin duk wata jawabi to a fara zuwa da wannan jawabin tukunna wa anna muhammadar rasulullah kuma ka saka su ka gaya musu su shaida annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne kuma manzan Allah ne wannan hadisi imam muslim da imam bukhari da muslim suka rawaito al hadith domin hadisi yana da tsayi dan ya ce fa inhum ata'uka lidhalika eh idan sun bi ka akan haka fa alimhum anna anna Allah haftarada alaihim khamsa salawatin fil layli wal fil layli wan nahar fil yawmi wal layla ko yawwa ka sanar da su cewa lallai Allah ya ɗora musu salloli guda biyar a yini da dare in sun bi ka akan haka kaza aka yi ta lissafo waɗannan rukunai na ainihin wato musulunci na fata an fahimta to wannan shine don haka sai malam ya ce fa ifradullahi ta'ala bi tauhidi a kaɗaita Allah da tauhidi wal bara'atu min shirki da watsi da fatali da wancakali da shirka na fata an fahimta awwalul wajibati shine farkon wajiban da Allah madaukakin sarki ya turo bayi su wa aujabat wa aujaba wa aujabat taklifat kuma shine mafi wajabcin abin da Allah ya dorawa wanda duk ya zama baligi wa afradul fara'id kuma shine mafi farillar farillai da aka dorawa bawa قال العلامة ابن أبي أبي العز الحنفي في شرح الطهاوية الإمام ابن أبي العز الحنفي الله مدوك كن سركي حتى مدهي أجنة الفردوسي ياي شرح أينهم واتو للتابين العقيدة الطهاوية من كرنت العقيدة الطهاوية تندق فرقو حرق رشانسا أولا قولي من زان الله صلى الله عليه وآله وسلم malamai suka ce al'imam ibn abil iz al-hanafi ya ce ilam anna tauhida awwalu da'awatin rusuli ka ji fa ka sani tauhidi shine farkon da'awar manzanni gaba daya shine farkon abin da Allah ya turo manzanni su da'awa zuwa gare shi wa awwalu manazilit tariki kuma shine farkon masaukin hanya wa awwalu maqamin yaqumu bihi saliku ila Allah kuma ita ce matsayi da duk wanda zai tafi gurin Allah da shi zai taka ya je gurin Allah walihada kana sahihu anna awwal wajibin yajibu ala al-mukallafi shahadatu Allah ilaha illa Allah al-imam ibnu abil izz al-hanafi yace dan haka farkon wajibin da Allah ya wajabta akan wanda aka dora wa shari'a shine ya shaida babu abin bauta bisa cancanta da dacewa sai Allah lan nazar ba wai al-nazar wato nazari da tunani ba na fata an fahimta walal qasdu ila nazar ba wai nufin nazari da tunani ba wala shakka ba shakku ba wala shakku ba shakku ba kama hiya aqwalul arbabil kalami al-madmumi kamar yadda waɗannan su ne maganganun manya-manyan malaman ilmul kalam al-madmum wanda yake ainihin wato abin zargi domin su malaman ilmul kalam suka ce farko tukunna ka tsaya kai nazari ya aka wa aka samu Allah ne shine abin da dan wutar jahannama nan yake ta yadawa yanzu duk da cewa an samu su abin nan abin nan barista bula mako da hi da wasu bayan Allah sun sako shi a gaba suna ta kure shi wannan abin da yake yadawa ilimi ne na falsafa jama'a philosophies da malaman ilmul kalam wai tukunna kai ka tsaya kai nazari ka tsaya kai tunani wai ya aka yi ma aka samu duniyan nan ya aka yi aka samu kaza ya ya aka yi kaza ya ya aka yi kaza wai da haka ne za ka gano shin da gaske akwai Allah ko babu da haka in tunaninka da nazarinka da hangenka da kaifin basirarka da iliminka ya baka cewa ba Allah to kawai ka yadda babu na fata an fahimci magana bari ku ji hatta irin debate da zaka ga an zo ana yi malamai suka ce akwai debate din da yake abin zargi ne wai sai a zo ana cewa wai da ilimin addini da ilimin zamani wanne ya fi amfani ai kai ka san wanne ya fi amfani jama'a haka ne ko ba haka bane wannan da zai kai ka aljanna wannan kuma da in ka sake ba ka yi aiki da hita hanyar da ta dace ba wuta zai kai ka jama'a kuna fahimtar magana amma wasu sai a zo sai a samu wasu ustazu ta nan mutum uku nan ma ustazu mutum uku wannan ya miƙe yi jawabi ya yi jawabi wannan ma ya miƙe yi jawabi ya jawabi daga ƙarshe sai a tashi an ruɗa ƙwaƙwalan ku kun kasa gane wanne ne mafi amfani yana faruwa ko ba faruwa to yana daga cikin hanyoyin da malaman ilmul kalam da philosophers suke shigowa don su raunana su raunana wato ƙwarin gwiwa da imanin musulmi yasa a yi hankali da irin wannan debate ɗin da ake shirya wa yara a makaranti a islamiyya a wane ne a makarantar naziri a firamare a yi hankali yana daga cikin hanyoyin da philosophers suke bi su raunana wa mutane tunani to shine malam yace farko shine da'awar manzanni jama'a ka je cikin suratul a'raf tun daga kan aya ta hamsin da tara har zuwa kan aya ta tamanin da takwas Allah yana faɗin dalilin turo manzanni da kuma ayyukan da suka yi Allah ya ce laƙada arsan na luhan ila ƙaunihi haƙiƙa mun turo annabi nuhu zuwa ga suwa zuwa ga mutanensa faƙala ya ƙaumi ibudullah malakum min ilahin ghairu ya ce ya ku mutane na ku bauta wa Allah wa kuke da shi abin bauta in ba shi ba malakun min ilahin ghairuhu ba ku da wani abin bauta koma bayansa inni akhafu alaikum azaba yawmin azim ina jiye muku azaba rana mai girma wallahi in Allah ya danke ku ba kwa kadai tahira ibada ba za ku share ba Allah sai ya fara da annabi Nuhu a farkon kisoshin saboda shine imamun rusuli ga baki daya shine farkon awwalin rusul da Allah ya fara turowa shine farko an gane magana da kyau ko amma me ya faru da annabi Nuhu Allah ya ce qala al mala'u min qaumihi inna laraka fi dalalatin fi dalalin mubin sai manya manyan mabiya da manya manyan yan garin annabi Nuhu sai suka ce kai Nuhu mu muna ganin kana cikin bata wanda yake mabayyani wai ku duba ku ga annabin Allah manzo wai hine batacce wai su sune shiryayyu in ba wulakanci ba ka kalla annabin Allah ka ce masa batacce kuma kai kana jingina shirya zuwa gare ka قال يا قوم ليس بي ضلالة annabi nuhu ya ce a ni ba batacce ba ne walakin ni rasulun min rabbil alamina ku sani ni manzo ne daga ubangijin halittu gaba ke daya to annabi nuhu dattijo ne jama'a don haka daidai magana ta abin nan amma in annabi musa ne yanzu nan zai ce wa inni la azunnuka ya ya fir'aunu masbura ka san haka yawwa ka san haka haka annabi haka suka gaya wa annabi annabi annabi Musa ko eh me ya annabi mai Fir'aun ya ce masa eh inni la azunnuka ya Musa masbura ko mastura sai yace wa inni yace yace laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basaira haka ne ko ba haka ba sai ce wa inni la azunnuka ya fir'aunu masbura annabi fir'auna ya kalli Musa ya ce kai Musa ni ina ganin sihiri aka yi mahi yasa ka zo kana ta wannan babatu kana cewa abota wa Allah kar a hada shi da kowa annabi Musa ya kalli fir'auna ya ce to amma dai kai ka sani fir'auna komai rashin hankalinka ka san dai ba wanda ya saukar da waɗannan ayoyi da waɗannan hujjoji in ba ubangijin sammai da kasai ba na fata an fahimci an fahimci magana sai yace wa inni la azunnuka ya fir'aunu masbura yace ni kuma da dai nazari na kalle ka fir'auna sai naga babu hallakakken mutum irin ka fatacce wanda bai san ina ya dosa ba yace ban ga mutum kamar ka ba kaga ya rama to shi haka annabi Musa yake in ka kawo ma duka ya kai ma duka in ka gaya mar bakar magana ya mayar maka da martani haka shi ba ruwansa kawai to amma sa annabi nuhu dattawa ne kaga da aka ce shi batacce ne sai bai ce ku batattu bane sai ce a'a ni ba batacce bane amma ni manzo ne na Allah zuwa gare ku ina tsorace muku azaba mai raɗaɗi mai girma ta kama ku daga gurin Allah subhanahu wata'ala ina fata an fahimta yace uballighukum risalatu rabbi ina isar muku da saƙonnin ubangiji ubangiji na wa ansahu lakum ina muku nasiha wa a'lamu min Allah ma la ta'lamuna na san abin da ku sani ba a gurin Allah ku bi ni in kuna so ku shirya aw ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum yanzu kuna mamaki dan wani mutum ya zo muku na fata an fahimta da ainihin wato shirya daga gurin ubangijinku kuna mamaki kun ki ku bi ni saboda kun ganni ɗaya daga cikin ku ba ku ɗauke ni a bakin komai ba an gane magana da kyau ko sai ya ce wattaku la'allakum turhamuna ku ji tsoron Allah wa la'alla za ku samu rabu amma me ya faru Allah ya ce fakadzabuhu suka karyata shi fa anjaynahu walladhina ma'ahu fil fulki wa aghraqna alladhina kadzabu bi ayatina innahum kanu qauman amin Allah ya ce suka karyata shi suka isbi shi Allah da ya tashi sai hallaka su a cikin jirgin ruwa Allah ya ce da dilmiyar da waɗanda suka ƙaryata da ayoyina innahum kanu qauman amin domin mutane ne makafi sun makance wa gaskiya sun ƙi su karɓe ta wannan shine annabi nuhu Allah ya ce wa ila adin akhahum huda ku tana annabi hudu da adawa da ƴan uwansu annabi hudu qala ya qaumi ubudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu shi ma yace ku bauta wa Allah ba ku da wani ubangiji da za ku bauta kuma bayansa afala tattaquna ba za ku ji tsoron Allah ku bauta wa Allah shi kadai ba me ya faru qala al mala'u alladhina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutanensa da suka kalle ya suka ce wallahi muna ganin kai wawa ne annabi hudu mutanen suka kallace suka ce ahe kai wawa ne yanzu don allah jama'a ko sa'anka kuna magana da shi kace ahe kai wawa ne ban sani ba ka ci mutuncinsa ko baka ci mutuncinsa amma allah haka suka gaya annabin allah inna lanaraka fi safahati muna ganin kai wawa ne ai ba ai kafirci ba har yanzu tukunna kafiran baya aka ce wai idan annabi ya zo yana musu wa'azi ce kai ba wai wuta ne kake abin nan ba kake eh ce a hura mana wuta jama'a sai a hura wuta sai mutum ya zo ya tura hannunsa suna hirar dan uwansa nan kuma wuta tana cin hannun nan sai ya zama garwashi ya gama konewa kurmus he ya dago hannun haka ya zama he bige garwashin he mun tsike hannun ya ce ka cewa Allah ya sake shiri in dai wannan ce za mu iya shanye ta amma wannan kisa dai ana cewa ƙarya ne ai wallahi komai bala'in ka wuta ta fi ƙarfin ka wallahi wallahi tallahi amma an ce har haka suke yi saboda tsabar su nuna kafircinsu amma malamai suka ce wannan kisa ba ta inganta ba suka ce mu muna ganin ka cikin wauta wa inna lanazunnuka min alkadhibina ko muna ganin kai makaryaci ne baka zo da gaskiya ba qala ya qaumi laysa bi safahatun ka gani shi ma sai ya ce musu ni ba wawa bane walakin ni rasulun min rabbil alamin sai dai ni annabi ne manzo daga ubangijin halitta uballigukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin ina muku nasiha ina gabatar muku da nasiha daga ubangijina ni mai nasiha ne gare ku mabayyani Allah ya ce a ajiktum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum yanzu kuna mamaki dan Allah ya tada wanda daga cikin ku ya turo muku dan ya muku gargadi ya muku wa'azi wazkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumin nuh ku tuna fa da ku ne kaskantattu wulakantattu bayan da Allah ya dauke Nuhu da mutanansa sai Allah ya ba ku daraja ya ɗaukaka ku ya mai da ku ku ne mayau a doron ƙasa na fata an fahimta wa za da kun fil halki basta sannan kuma ya ƙara muku girman halitta da ƙarfi bai wanda Allah ya musu kenan da Allah ya kauda ya ɗauki rayuwar annabi nuhu ya hallaka kafiran zamanin annabi nuhu suka zo suka jona da sauran waɗanda suke Allah sai ya ƙara musu ƙarfi ya ƙara musu lafiya ya ƙara musu inganci Allah yake goranta musu ya ce ku tuna fa kafin zuwan kafin annabi nuhu ya gushe da mutanensa da ku kaskantattu ne yanzu bayan tafiyarsa Allah ya ƙara muku ƙarfin jiki da lafiya da arziki ne albarka wadhkuru ala Allah don Allah ina roƙon ku ku tuna ni'imomin da Allah ya muku shine fa bi ayyi ala rabbikuma tukazzibani ko wadhkuru ala Allah ku tuna ni'imomin da Allah ya muku la'allakum tuflihuna tabbas idan kun tuna za ku rabota in kuka biyo bautawa Allah amma me suka ce qalu aji'tana lina abu da Allah wahadahu wa nadara ma kana ya abu da aba'una yanzu kai ka zo ne kana so ka hana mu mu bautawa ina fata an fahimta mu bautawa allolinmu mu watsar da abin da muke bautawa kuma bayan su fa'atina bima ta iduna in kunta minas sadiqina to idan har kana jin abin da ka zo da shi zai faru da mu da gaske ne to abin ya zo ka duba wata addu'a mummuna maimakon to in abin da ka zo da shi gaskiya ne to Allah ba mu ikon ganewa mu bi ba shi kenan ba amma sai ku ce wai in abin da ka zo da shi gaskiya ne to abin ya hallaka mu haka ake addu'a jama'a to kafirci kenan Allah ya sauwaje qala sai ce musu qad waqa alaikum min rabbikum rijsun wa ghadabun kazanta da fushi na ubangiji ya fado akan ku أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان yanzu kuna jayayya da ni a cikin wasu gumaka da kuka sanya musu sunaye wanda Allah bai saukar da hujja akan bauta musu ba fantaziru inni ma'akum minal muntazirina to shikenan tunda kun ki ku je ku saurari hukubar ubangiji ni ma zan je in saurari abin da Allah zai sai juya kawai rabu da su Allah da ya tahi ya ce fa an zaina wallazi na ma'ahu bi rahmatin minna shi sai muka keratar da shi da shi da mutanensa da rahama daga ainihin wato gurinmu ina fata an fahimta an gane magana da kyau ko muka tseratar da annabi hudu da shi da jama'arsa da suka yi imani da shi da rahama daga gurinmu Allah ya ce wa qata ana dabiral ladina kazzabu bi ayatina wa ma kanu mu'minina muka tsintsinke duburar waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu malamai suka ce da iska ta tashi kansu sai Allah ya ɗaga mutum ana ganin sa yana tawawatan gaririya a sama kamar leda sai Allah ya datsa daga kunkuminsa zuwa ƙafafunsa sai a yanke shi kawai sai a watso shi ƙasa shine wa qata'ana dabiral ladina kazzabu bi ayatina muka dinga tsinke duburar waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu wa ma kanu mu'minina Allah ya ce ba su kasance mu'minai ba Allah ya ce wa ila samuda da aka gama da adawa na fata an fahimci magana da adawa da ɗan uwansu hudu to sai Allah ya ce wa ila samuda sai kuma zuwa ga samudawa akhahum saliha da ɗan uwansu annabi wane ne annabi salihu qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru yace ku bauta wa Allah ba ku da abin bautawa koma bayansa jama'a kun ji manzanni da annabawa da a wasu shine a kadaita Allah da menene to haka annabi Muhammadu yazo ya karantar yadda waɗannan annabawa suka dinga wa'azi wa mutanensu cewa su kaɗaita Allah da bauta kasumar shirka haka manzan Allah shi ma ya zo ya jona an gane maganar da kyau ko malakum min ilahi da ghairuhu qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum haqiqa hujja da dalili ta zo daga gurin ubangijinku hadhihi naqatullah annabi salihu yace musu wannan taguwar Allah ce kai ko masallaci da ake cewa ɗakin Allah ne in ka zo ka wulakanta shi za ka gama lafiya balantana taguwar Allah raƙuma jama'a kun bayyanci magana da ke ku a ce maka ta Allah ne kuma annabin Allah ya gaya ma kuma kai wasa da ita lakum aya aya ce a gare ku fadaruha ta'kul fi ardillahi ku batta za ta ci daga cikin abin da Allah ya bata na ƙasa wala tamasuha bisu'in kar ku shafe ta da wani mummunan abu fa ya akhudhakum azabun alim wallahi in kuka taba wannan taguwar ta Allah azaba za ta same ku wallahi wazkuru kutuna iz ja'alakum khulafa'a min ba'di adil kaji su kuma su ne suka gaji su waye adawa su sun adawa sun gaji mutanen annabuwa nuhu su kuma sun gaji mutanen annabuwa hudu su samudawa ina fata an fahimta wa bawwa'akum fil ardi Allah ya ba ku zama a doron ƙasa ya ba ku makani a doron ƙasa tattakhiduna min suhuliha qusuran wa tanhituna al-jibala buyutan kuna fasa duwatsu ku yi gidaje a ciki kuna gina manya manyan benaye a saman dutse malam sai ba aje ya sa ba kawai da gatari ko da wani gariyo ba a'a da hannunsa zai samu dogon dutse sai hawa na farko da hawa na biyu da hawa na uku da ban ɗaki da decoration da komai da hannunsa zai rarake ya yi komai ya shiga kuma ya kwanta Allah ya ce ne muku wannan ni'imar na ba ku dama kuna iya kartar dutse ku tona shi ku samar da gidajen zaman ku fazkuru ala Allah Allah ya ce ku tuna ni'imomin da ne muku wala ta asafil ardi mufsidina kar ku tafi a bayan ƙasa kuna barna kuna shirka kuna kafirci to amma me ya faru قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا sai waɗanda suke manya manya manyan arna a kabiran mujrimi ha sai suka faɗa masu rauni musulmai liman amana minhu a ta'alamuna anna salihan mursalun min rabbih wai da gaske ne salihu kan manzo ne daga gurin ubangijinsa wai suna tambayar masu imani wai kai kai wani eh naji ka bi mutumin nan wai da gaske ne wai manzo ne shi da Allah a ta'alamuna anna salihan mursalun min rabbih wai da gaske ne ko kun yadda salihu manzo ne daga gurin ubangijinsa na fata a fahimci magana qalu sai suka ce musu inna bima ursila bihi mu'minuna mu da mun yi imani da Allah binda Allah ya aiko shi da shi tunda kun ce ba za ku imani babu bukatar ku zo kuna tambayar mu qala alladhina istakbaru sai wanda suke da girman kai suka ce inna billadhi amantum bihi kafiruna to ku je ku yi imani mu mun cewa abin da kuka yi imani da shi Allah ya ce fa aqarun naqata suka danna taguwar Allah din nan suka yanka ta wa ataw an amri rabbihim suka yi girman kai ga umarnin ubangijinsu wa qalu ya salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalina suka ce kai salihu duk bala'in da kake ji da hi yazo shi mana in dai daga ce kai manzo ne ka zo da bala'in da masifar da azabar da kake faɗa Allah ya ce fa akhadhahumur rajfatu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace daga saman bakwai muka daka musu tsawa muka ce kai Allah ya daka musu tsawa gaba ɗaya suka lalace suka tarwatsi tsawar Allah kaɗai ba wai iya aza tsawa kawai kai me yasa kuke gaya mana bakar magana sai ga su sun narke gaba ɗaya mana fa asbahu fi diyarihim jathimin Allah ce sai ga su sun wayi gari a cikin garuruwan su suna durƙushe akan dugadugan su sai ka zo ka samu ba'ade mana yayi haka kai ka ɗauka zaman zinin tsammani kana taɓa shi sai ga ya zama toka mala tsawar Allah ta kama shi kaga mutum a jikin katanga yana jingine ka ɗauka yana magana wallahi tsawar Allah ta mai da shi toka kana ɗan dungulansa kawai sai ga yaro zai ya rushe gaba ɗaya ya zama toka jama'a maganganun suna da yawa lokaci ya ƙure za mu tsaya a nan wannan na kawo mana ne kawai don mu gane cewa babban abin da annabawa suka zo yi shine kira zuwa ga me ga tauhidi to duk abin da za ka yi a duniyarka ka tabbata cewa tauhidin Allah bai tsinke maka ba ka ji dai waɗanda suka yi wa Allah kangara akan tauhidi ka ji yadda Allah ya gama da su to mu Allah ya taimake mu annabi Muhammadu ya mana addu'a ya ce ko me zame kada Allah ya kama mu anan ya bar mu sai mun je can yasa kaga ana ta kafirci ana ta shegantaka ana ta iskanci ana ta shirka yanzu ku duba ku wai tsabar lalacewa ta kai lalacewa har tallan boka yake ake fi yanzu a social media har nambobin wayan suke bayar yanzu ranar daga wata mata tana tallan wasu makullai na layu ban sani ko malam isa kun gani makullai ne na layu na mata take sayarwa wai har tana cewa wasu sun babbata kuɗi to su sani kaya ya iso da haka su kira nan ba wallahi malar rabi'ul makullai ne na layu na tsafi irin waɗanda idan mace ta karɓa in ta je ta kulle to shikenan ta kulle mijinta shikenan kawai ke da ta yi da shi to ka ji eh akwai na ATM shi ma akwai wanda in an baki kawai na atm ne kawai heriti ta zara kudin mijin ya zama atm kawai a bakinsa so saboda haka yan uwa shirka ce malam gata nan baja-baja baja-baja ya sa wallahi sai an shiga taitayi mata da suke neman magunguna da waye-waye wallahi mai hankali jama'a ma'aikatan gwamnati gaskiya ne malam yakubu kuma tsabar lalata fa malam wai har wani yayi tunanin wai ya zo ya samu iri na ya ce wai shi ma ya zo ya ji labari wai kana ba da wata addu'a wallahi suna nema su mai da kai wani karamin boka malam ya ji labari kai ma ashe kai ma wani hatsabibi ne na ce ni din ce wallahi haka wai na ya bahi labari in na masa addu'a kaza na ce to wallahi ku ji tsoron Allah na ce ni addu'ar manzan Allah zan koya ma ni ma ita na riki tsabar yanzu lalacewa ta kai lalacewa malam matsabbata mazalinta malam masihirta sihiri da tsafi yanzu tallansa ake a social media mutum ya sa nambarsa ya yi waye ya ce to in kana buƙatar aiki ka kira ni a waya ga nambarsa ga irin aikin da yake Allah ya sauwaƙe Allah ka sa mu suka da imani Allah ka sa mu cika da kalmar tauhidi a cikin zukatanmu ya Allah Allah maɗaukakin sarki karka mai da mu mushrikai ya Allah ya Allah duk jarabawa da za ka yi mana karka yi mana jarabawa cikin imaninmu da musuluncinmu ya Allah mun yadda mu ci kowace irin jarabawa Allah ko ta rashin lafiya ko ta wane ne mun yadda amma jarabawar imani Allah karka yi mana ita ya Allah Allah ka bar mu da imaninmu ka bar mu da aƙidarmu ka bar mu da tauhidinmu ka bar mu da musuluncinmu ya Allah har mu haɗu da kai kana mai yarda da mu ya Allah Allah ka sa mu dace Allah ka biya mana bukatunmu na alheri Allah ka sa aljanna ta zama komar mu kafin na tsaya zan yi dan tsokaci akan maganar da na yi ranar juma'a da ko maganar da na yi ran talata dangane da maganar makaranta da na yi akwai wani bawan Allah da ya min wani tambihi kuma na ji daɗin tambihin kwarai da gaske a maimakon kalmar mallakar makaranta da nake magana akwai abin da yake a musulunci wanda yake karɓaɓɓe ne kuma zan yi magana a kansa in Allah da ranar juma'a mai zuwa insha Allah shine duk wanda zai bamu ko makaranta ko fili ko zai bamu wani guri domin gudanar da addini to sai dai ya bamu shi a matsayin wakafi na fata an fahimta abin da ake nufi da wakafi kuma shine ka ba da wani abu na abin da ya shafi addini ko na ci gaban musulunci ko na al'umma a matsayin wakafi idan ka ba da shi to shi ma kamar mallaka ne amma wa ka bawa Allah ka bawa kayan Allah ne ba na wanda ka bawa bane ba kuma naka bane to a ƙarƙashin wannan ba ka da iko ka zo ka ce ga abin da za a yi ko ga yadda za a gudanar da abu ka riga ka bayar eh to shikenan sahabban annabi muhammadu sun ba da wakafi jama'a manya-manyan tabi'ai sun ba da wakafi bayan allah na gari a da da yanzu suna ba da wakafi yanzu arrajihi foundation wani babban mai kuɗi ne a saudiya malamai suka ce ko masana suka ce shi ke ba da kusan kaso saba'in da biyar na abincin da ake ci a mamlakatul arabiyya ta saudiya gaba daya yana da foundation da ya tashi zai rasu mai kuɗi ne mai kuɗi ne yana da arrajihi bank wanda shine farkon banki na musulunci da aka yi a mamlakatul arabiyyatu saudiya da ya tashi zai rasu sai ya ce gaba ɗaya dukiyarsa ya kira ayansa ya ce kowa ya ɗauki abin da zai ɗiba a dukiyar wannan ya ce gidan guri kaza wannan ya ce biliyan kaza wannan ya ce tiriliyan kowa ya kwasa ya ce ya ishe ku ya isa ya isa eh ya isa ba ku da bukatar komai suka ce ba mu da bukata sai ce to gaba ɗaya dukiyata na mai da ita foundation na mai da ita wakafi wa addinin musulunci kawai tattara dukiyar gaba ɗaya mika gwamnatin saudiya don haka suna da makarantu har jami'a suna da ita suna da asibitoci suna da makarantu akwai arrajihi farm wata gona wanda ita take samar da kaso 75 cikin 100 na abincin da gaba ɗaya kusan miliyan 20 da wani abu na saudiya suke ce a saudiya to saboda haka abu ne sananne a gurin al'ummar musulmi da haka in mun ce ka ba mu mallakawa mun ce ka mallaka mana kamar yadda na faɗa a'a muna nufin ka bayar a matsayin wakafi ina fata an fahimta to in ka bayar a matsayin wakafi to ni kaina ba mallaka ta bane kai ma ba mallakar ka bane mallakar waye mallakar Allah ne kayan Allah ne ina fata an fahimci magana su da haka kayan Allah ko ba wanda ya isa ya taba ka taba ma mana ka gani ka taba ka gani saboda haka ana bawa gwamnati wakafi kuma ana bawa individual mutane wakafi to saboda haka wannan kalma ta wakafi ita ce bamu sako ba amma abin da muke nufi kenan Allah madaukakin sarki ya saka wanda ya mana wannan tambihi da alheri Allah ya sa mu gama da duniya lafiya za mu dakata a nan jama'a abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya fi mana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما اوكي تو بلا كده صلاه سي مي ادعاء gaba ɗaya insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله